الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه الخامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية ثم برنامج العلوم الأدبية الإدارية والإنسانية ولفضيلة الدكتور أحمد بن علي سير المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله الدكتور عبد الله عبد الموسن رحمهم الله تبارك وتعالى يوضا متاشي درسي نا نلوني نمرغو تابقو ya kai kusan na ashirin da wani abu hujjiyatul ijma hujjiya al-ijma hujja na ijma'i al-ijma hujja shar'iyya yajibu al-akhdhu bi ijma'i hujja ce ta shari'a wanda wajibi ne a yi riko da ijma'i wa taharumu mukalafatuhu haramun ne a saba ma ijma'i, li'annafi mukhalafatihi saboda a cikin saba ma ijma'i akwai tarkalli nususin shar'iyya, akwai barin nasosi na shari'a, dallat ala hujjiyatihi waɗanda suka gwada ƙarfi na amfani da ijma'i. wala dilla ala hujjiyatihi kasira dalilai da suke gwada hujja na ijma'i suna da yawa nazkuru ahammaha fi ma yali za mu ambaci muhimmai saboda haka zai ambaci guda ɗaya kenan ba sai ya ambata mana dalilai da yawa ba na farko alkitabu faqad dallat ayatun bi zahiriha ayoyi a zahirance wato sun yi nuni ala hujjiyatul ijma bisa ƙarfin hujjan ijma'i in aka ce qur'ani aka ce hadisi sai a ce ijma'i kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin fadin Allah madaukaki wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzon nan bayan shirya ta bayyana a gare shi saboda manzo ya zo da shirya kenan babu manzon da bai zo da shirya ba inda manzon Allah ne sai manzon wani ne daban eh shi yasa yace wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi kuma yabi ghayra sabilil mu'minina hanyar da ba ta mu'minai ba wannan ya gwada mana manzo da ya zo da shirya ya yi bayani da ya yi bayani an samu waɗansu da suka yi imani saboda haka duk wanda ya balle bai shiga wannan guruf na waɗanda suka yi imani ba shine wa yattabe gaira sabilil mu'minina wallahi ma ta wallah za mu jibintar da shi zuwa ga abin da ya jibinta abin da yake so sai ya kyale shi da shi wa nuslihi jahannama a duniya kenan a lahira kuma a shigar da shi wutar jahannama wasa'at masira wannan makoma ta yi muni ainu to anyway wannan shine dai babban dalili guda dai da ya kawo mana saboda ya takaita amma me yasa aya ta zo wa tabi'a kuma nuwallihi maimakon nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama yana da kyau muna karatu a ringa implementing din wasu abubuwa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda to ko manya ne zamu tambaya wa yattabi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama to saboda man din nan na farko mai yiwa mun je na hawu juzayi na biyu za a yi mana karin bayani wannan duk aikin man ne wa man yushaqiqir rasula ai asali akramakallahu yushaqiqu ne sai aka ce yushaqiqi saboda alif da lam din da ke gaba yushaqiq kaga ai haka ya kamata ya zo amma saboda alif da lam shi kuma dama sai ya maida wasalin ba ya kisra amma ai fi'ili ba ya daukan kisra duk yadda aka yi fi'ili ba ya daukan kisra sai dai a irin waɗannan wurare to kar mu shiga wata gona ko kar mu shiga gonan ba ma guje ko inji inji hausawa na'am a sunna na biyu dalili daga cikin sunna faqad dallat nususun kaseera an samu nasosi masu yawa ala hujjiyatil ijma' a bisa hujja na ijma'i haiso asbatatil ismata ta inda waɗannan sunnoni suka tabbatar da kariya al'ismata shi ne kariya lil ummatil islamiyya ga al'umma wato al'umman musulmi a dunkule fi ma a jima'at alai cikin abin da aka yi jima'i ya kai yanzu ko mu da muke zaune a nan inda za a kawo wani isho to akwai masu hankali da tunani kaga ba su kwana da sanin abin ba yanzu yanzu ka kawo musu za su ci a abu kaza ya kamata a yi saboda haka in an sake hanya ma an yi ganganci kowa ya sani ganganci ne kamar yadda za ka zo ka samu ko irin yan majalisu na gwamnati ko na abin nan ai za ga sun yi ittifaki akan wani abu amma masu hankali za su ce kai wannan akwai son zuciya ciki ba daidai ba ne ina fata an gane eh to saboda haka al'umman musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wannan gata yawwa in dai an yi ittifaki akan abu in daidai ne masu hankali za su ce daidai ne ko mutum baya cikin sakin din yanzu a zuwa ce ya kwamitin masallaci sun zauna sun zartar da hukunci kaza da kaza kaza wani zai ce ya yi daidai ba sai ma ya bincika menene yake abin nan wani kuma zai ce to yaya haka mai yiwa akwai abin da ya faru kenan ko ba ka ba ka ganin aka bincika sai su ce eh saboda kaza da kaza da kaza shi yasa suka dauki hukuncin kaza tunda ana tsammanin kaza za su dauka sai suka sake suka dauki kaza saboda dalili amma yanzu misali irin ba su sukan da ake karbowa a Najeriya yanzu ko kai da baka aikin gwamnati ba menene amfanin sa kuma an kwana biyu za a yi taron majalisar ɗinkin duniya ka ga wakilin najeriya ya je yana jawabi kuma yana ce a yafe bashi mutum ya hau miliyoyinsa ba su wuce ɗari ba ya sauka da over 1 biliyan naira to ba su zukan da aka karɓo ina aka kai su to yawa an ce an ci bashi gobe an ce an ci bashi jibi an ce an ci bashi ai kowawa ne sai dai in ba da hankali zai fahimci cewa ai ba ba daidai ba ne wannan na kawo wani misali ne haka yadda za a fahimci karfin ijma'i na al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to matsala ta addini dama haka ne ba yadda za a yi a ce a tara malamai ka kaf gabale su yi ijma'i akan abin da ba daidai ba yana da wahala don ko waɗansu ‘yan cuwa-cuwa sun ce kaza za ka ji wasu sun ce wannan fa abin fa ba a gabansu ma wani zai tafi ya fala ya ce fa ba daidai ba ne yawwa ya ce ba daidai ba ne ni dai na fala muku na fita to mai yiwa saboda in gwamnati ba ta yi da shi ko bai da ƙarfi kun ga ba za a ɗauki nasu ba za su wurare shi ba wannan kenan na'am shi yasa ya ce fi ma ajma'at alaihi wa amaratul muslimina bittiba'il jama'ati fi zalim saboda haka sunnoni sun yi umarni wa musulmi su bi jama'a a cikin ire-iren waɗannan abubuwa na addini min ashhari hadhihi nususi daga cikin shahararrun waɗannan nasosi akwai qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fil hadisi alladhi rawahu ibn abbas radiyallahu anhuma fadin annabi a cikin ruwayan abdullahi dan abbas الله يقال يدالس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي الله باية ترى الأمة أو قال هذه الأمة كونا الأمة على الضلالة أبي صابتة ويد الله على الجماعة كما هنون الله تنا تارد جماعة واندسك هدو وجه قدا wa wajhul listidlal min hadha alhadith wato fiskan kafa dalili ta wannan hadisi annallaha ta'ala ka sharrafa hadhihi al-umma Allah ya girmama wannan al'umma bi Allah ta jami'a illa ala hidaya ba za ta yi ijma'i ba sai akan shirya akan daidai wal hidayatu haqqun kuma abin da yake daidai gaskiya ne wal haqqu yajibu itibaruhu kun ga gaskiya kuma dole ne a lura da shi wala aka zubi shi da aiki da shi aka samu lijima yan kasimul ijma kismaini kashe-kashen ijima'i, ijima'i ya kasu gida biyu, ijima'un sare wa ijima gairu sare ko gairu sare, akwai ijima'i a bayyane akwai ijima'in da ba fili yake ba. Alkismul awwal al-ijima'u sare, ijima'i wanda yake a fili, huwa an yattafi kalmutahiduna shi ne a samu masu ƙoƙari na ilimin addini, tun da can bayan mun yi bayanin mutahidi. Don haka ce masu ƙoƙari a samu wani mai kazar-kazar yana kiran sallan asuba da wuri shi ne mujahidi eh to ni na ga kazar-kazar din ma kiran sallan asuba da kiran sallan asuba na farko ma karfe nawa yake yi hudu da rabi ko eh to amma yau da 20 din ne aka kira ko da rabi ne eh mu kuma a wurarenmu mai yiwa ina ganin kamar mafi yawa karfe hudu ake kiran sallah na farko ai amfanin wannan advantage din wannan shine duk wanda zai dauki azumi ka kira masa zai tashi tsakanin karfe hudu da karfe biyar ko dafa abinci ne da ya isa a dafa abinci a yi wani lokaci ma fa karfe biyar saura minti ashirin zai ka ji an kwana kiran sallah na ce manya masu kwana a masallaci sun yi tazarci kenan na'am saboda haka almujtahiduna ana nufin masu ilimi na addini waɗanda suka kai matsayi na mujtahidai alal hukumi fil mas'ala a bisa hukunci dangane da wata matsala bi an yusarriha kullu wahidin minhum shi ne kowanne daga cikinsu ya bayyana ra'ayahu ra'ayihi fiha menene ra'ayinsa shi yasa kaga malamai masana ana ce ra'ayinsu za ya aiki da shi amma ana magana sai ga leman ma yana ganin shi ma ra'ayinsa alhali ba haka ake nufi ba yanzu haka samu jigajigan 'yan kasuwa manyan 'yan kasuwa yau suna tattaunawa kan wani abu shikenan sai mai tura alamanke wanda yake sayar da aya da kwakwa sai ya ce bari ya tsoma baki ya abu na ana magana miliyoyi kai mai tura kwakwa ai ba layin ka bane ka bari sai an dawo ƙasa yau mai tura kwakwa da masu sai da gauta da masu sai da yalo da abin da su kuma tunaninsu iri ɗaya ne saboda mai sai da kwakwa ya shiga cikin waɗancan jigajigai suna magana sai ce anya a Najeriya ma nake kuwa saboda zai ji taɗin ya fi ƙarfinsa to abin haka yake yasa in an ce malam mai kake gani to ba son zuciya yake magana ba ko magina ne ka tara aka zo aka samu matsala a wani wuri sai aka tara magina sai aka ce mai kuke gani kawai abinda suke gani da ido ne ake tambayansu ba shi ba ne ba shi ba ne saboda kowa da layinsa da experience da yake da shi to abin da ake nufi kenan auyo ya fa'ala ko? ko an yunkala au yunkala ko a ciro alfi'il aiki an kulli wahidin milhum daga kowanne daga cikinsu alamuktar al-hukum a bisa yanke hukunci au yaf'al ko kuma ya aikata fi'ilan wani aiki yu'abbiru an ra'ayihi fi tilkal mas'ala wanda daga aikin zaka fahimci shi fa ga abin da yake fahimta to wannan mujtahidi kun ga aikin mujtahidi ga maganansa ana lura da wannan misaluhu ijma'ul ulama misali ijma'in malamai ala anna salawatul khams cewa salloli guda biyar fara'id farillai ne akwai farilla ta shida tuntunin malamai haka suka yi jima'i har yau saboda haka yanzu in aka samu ma wani saboda tsaban karatu sai ya zo ya ce ai farillai guda shida ne to kansa ya buga ne akwai abin da za ka iya ce ka fahimce shi daga baya akwai kuma abin da in ya saba wa na baya ba zai yi ba in an ce sallan farilla ta shida wacce kenan juma'a ko sallan idi to ka gani in kaje sallan juma'a to ina azhar a ranan shi yasa sai ya ce kansa ya buga saboda ya saba mai ijma'in da malamai suka yi tuntunin a ce tuntunin ba su gano akwai kuskure ba sai yanzu wani a Najeriya bugegge a ce ya gane yana da wahala kama ijma'u ala anna salata subhi kamar yadda suka yi ijma'i bisa sallan asuba lil amin wal kha'if ga mutumin da yake zaune a gida da wanda yake tafiya yake cikin tsoro raka'ata ne fi safari wal hadar raka'a biyu ne ake a cikin halin tafiya da kuma zaman gida eh sallah asuba ana mata kasaru ba mata kasaru inda aka samu sabani shine wajen yaki eh wajen yaki akwai waɗanda suke ganin sallah asuba kamar raka alaye ne kawai za a yi su yi sallama su je bagen daga to sallolin da ake yi a lokacin yaki kuma daman da bambanci tunda mutum yana magana ma yana sallah yana sara yana sallah zai yi kabbara ya yi abin nan yana kan doki yana sukuwa yana sallah kaga nan ma ba an samu wani natsatse ba ba zai iya maintaining din abubuwa guda biyu a lokaci guda ba saboda a gwada muhimmancin sallah maimakon ka bari lokacin ta fita to ka yi ta a cikin lokaci na salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wala amsila ala zalika katira akwai misalai da yawa yanzu kaga ga misalin sujada sujadan da ake yi eh haka kawai ina talima wani lokacin da muke makaranta ina makarantar high islamic around 1980 wani abu to 90 wani abu eh wani malami ya zo yana mana bayanin cewa yadda ake sujada shine mutum zai miƙe bayansa mutum zai miƙe bayansa sujada mafiya yawa normal ai ijma'i ne na malamai yadda ake yin sujada misali kowa ya sani haka za ka yi sujada yadda akuya abin da menene ko kuliya za ta iya wucewa to amma shi in za a yi sujadan a zaya abin nan kada da wani waje sai ka miƙe haka fa'icewa haka ake sujada malami ne anan miso miso miso to ko da yake bare tunda ana yi ka gani ya ce shi duk wanda bai yi sujada haka ba bai da sallah kuma shi kadai ne mai wannan fahimta to yanzu ka ga ok to a dama ai lokacin da aka zuwa ko wanda suka dauka ai a lokacin ma aka zo ana ta dibi-dibi da menene to Allah ya taimake mu kuma mu ne na hannun damansa eh amma ni ban dauki wannan sujada ba to labarin yana da yawa to yanzu da Allah misali ka zo ka ce irin wannan sujada abin nan ka ce duk waɗanda suka yi a ka duba ka gani malaman musulunci duk duniya ba wanda ya irin wannan irin wannan sujada sai kai kuma kai din ma a Najeriya wasu abin da ya sa malaman Najeriya suna a wahala suke gwarai da gaske malaman Najeriya a wahala suke ya sa wani lokaci za ga kiran sallah su ba za a yi mutum yana tunanin kare sallah su ba sai ga kawai zai fito daga shi sai babban riga sai hula ok inda ka ta haka ba wanda kana tunanin kana yanzu haka muna karatu muna abin da yana tunanin yadda zan yi cefane mai yiwa da safe ko da rana ina tunanin yadda zan warware matsalan kaza to ina za ka samu natsuwa duk abin da ka haddace ma kwacewa zai ta yi Eh, amma su waɗancan su suna da kuɗin ma suna neman hanyar da za su kashe kuɗin su su rasa eh suna neman hanyar da za su kashe kuɗin su rasa to kaga malamin da yake yana da kuɗi yana so ma ya kashe kuɗin ya rasa kana gani wannan wani irin karatu ne ba zai yi ba wace irin hadda ce ba zai yi ba da kuma fahimta tunda dama mujtahidi yana bukatan tunani sai hankalinka yana natse ya kasance babu rikici a ciki to mu kuwa rikice muke eh Allah ne kyauta wannan shine na'am wa hadha al-qism min al-ijma kaga irin wannan ijma'i wato ijma'in da yake kamar wanda muka ambata na maganar sallolin farillai guda biyar ne ko kuma sallan asuba ba a mata kasaru hujja shar'iyya li dalalati al-adilla min al-kitabi was sunna hujja ce ta shari'a saboda dalilai cikin Qur'ani da hadisi allati zakarna ba'daha inda al-kalami ala hujjiyati wanda muka ambaci wani bangare kaga wa man yushakike rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ai ba hanyar mu'minai bane wato ya bi ittaba subulan aw sabilan akhar ya bi wata hanya daban to wallahi ma ta wallah Allah ta'ala ya ce jefar da shi za mu yi mu kyale shi kawai wa nuslihi jahannama wa sa'at masira al-qismu thani al-ijma' ghayru sari' akwai ijma'in da ba fili yake ba aw ma yusamma al-ijma' as-sukuti shi ana kiransa na shiru al-ijma' as-sukuti na shiru shiru ne saboda su ba su cika yawan magana ba in malam ya tashi ya fali abu ina zaune sai nayi shiru ban ce komai ba shikenan nima na yarda in na tashi na fali abu yana zaune bai ce komai ba shikenan shi ma ya yarda eh ba kamar yadda mu muke mitin ba kai ka daga hannu Allah ramma ka fada kai bayani wannan ma sai ya sake daga hannu ya jaddada abin da ka fada wannan ma ya sake daga hannu ya kuna ta bata lokaci ana ta bata lokaci ne akan abu guda daya eh tunda Allah ramma ya fada shikenan in akwai dan ƙarin wani abu sai ka yi in babu ka ce nema abin da Allah ramma shikenan an wuce sai a je ajandan gaba to amma mu kowa sai yayi magana har lokaci ya kure abin da yake so a tattauna duka ba gama tattaunawa ba to akwai al-ijma'u sukuti wa huwa an yusarriha ba'd al-mujtahidina shine a samu waɗansu daga cikin malamai masu kokari wato su bayyana bi ra'ayihi da ra'ayinsa a samu wani ya bayyana ra'ayinsa fil mas'ala wa yaskuta al-baqun amma sauran suna nan sai su yi shiru wato duk tafiyar su ɗaya ne kawai gaba ɗaya fala yusarrihuna bi muwafaqatin wala mukhalafa eh kawai su za su ji su abin nan ba za su ga da ko ba su yadda ba ko sun yadda a kawai yadda ne saboda in ba su yadda ba za su ce a kamar yadda ake samu wani yana magana sai ya ce a ba haka ba ne abu kaza ne to ai kaga kai zai yake nan saboda muwafaka ta fi sauki an fi gamsuwa da ita akan mukalafa eh duk wani daga jawabin da kake in bai masa ba kawai za ga yana girgiza kai yana abin da wani ma zai tashi ya fita alaman bai yadda ba kenan misalu ijma'u sahaba misali ijma'in sahabbai ridwanullahi alaihim alal mushafi shari'a a bisa rubuta alqur'ani allazi baina aidina gashin nan qur'ani wanda yake hannunmu guda daya ba dama jama'ahu al-khalifa ar-rashid bayan khalifa shiryayye ya tara shi shine Usman bin Affan radiyallahu anhu faqad intashara hadha al-amru bayna as-sahaba wannan al'amari ya watsu a tsakanin sahabbai walam yunqal an ahadin ba a ciro daga cikin wani sahabi ba al-mukhalafa fi zalika a ce wani ya ce ai ba daidai bane kai kowa ya je ana tara Qur'ani fa za a hada shi waje guda aka ce daidai ne alhali kuma annabi bai yi ba saboda a lokacin sahabbai ne sun gwada cewa kamar ci gaba ne da abin da annabi ya fara ba don haka ba da ba za mu samu ƙur'anin a cikin takarda ba eh dale kawai sai kowa ya ringa komawa lokal abu duk wanda yake da ƙur'ani full to za a samu a cikin ƙirgi ko bawon itace ko kuma duwatsu masu faɗi ko ganyayyaki masu faɗi domin asali abin da aka rubuta ƙur'ani a ciki kenan ya sa wani lokaci ake ce akwai ci gaba idan an zo da shi ana karɓansa amma a yi taka zanzan yanzu kun ga gashi wannan abin nan da ya ci gaba ne shekaru goma sha biyar shekaru ashirin akwai wannan abu da ake ɗaukawa ko ɗaukan karatu tef ne ake ajiyewa eh ina iya tunawa 19 nawa ne aka zo zan yi tafsiri aka zo aka samu tef recorder na ce kai na ce a'a ban yadda ba ku bari sai kun faɗa mini tukuna eh za a lauka a kaset za a yi recording din abin na ce a'a na ce sai an faɗa mu aka ce a'a muna ɗan sha'awa na ce a zai ɗan ɗauki kaɗan amma a tsorace na yi eh saboda a lauka a kai wani wuri daban kuma a da idan ka san cewa za a dauki karatunka to dole sai ka zai ka maimaita sai ka maimaita shi ka duba shi sosai abin da yake inda yake akwai kulli kulli kana zuwa wucewa za ka yi ko wani ya ce maka waje ka za ka ce bari shi kawai to ko ka ba man ka je ka yi bayani ka kwafa ana kuma ɗaukawa ba ka san ina zai abin ina zai tsaya ba to ka gani To, ko irin waɗannan abubuwa na lasfika ɗin nan wanda suka kirkiro kan ba saboda a rinka watsa kiɗa ba ne? A rinka jin amon kiɗa, amma mu sai gashi yanzu muna amfani da lasfika. Yi, a gani. Na'am, to irin wannan aka zo, bidiyo'i ne na rayuwa ba bidi'a ne na addini ba. Saboda haka duk abin da aka kirkiro shi na technology, to ka karɓo shi ka zo da shi musulunci, amma matsalolinsa da za su kawo a cikin musulunci sai ka yi ƙoƙari kawar da shi yawa abinda kuma musulunci ya yi karo da shi sai ka ce a misali in ka samu matan da ba ta haihuwa da mijin da baya haihuwa ko ɗaya daga cikinsu baya haihuwa kuma ma'aurata ne sai a je a bincika a gani in maniyansa yana aiki ko maniyanta yana aiki to za a iya ɗibawa ko kuma ita cikinta ba zai iya daukawa ba sai a ɗibi maniyinta a ɗibi maniyinsa don wannan misali ya fi sauki ma'aurata ne guda biyu sai a ɗibi maniyansu in aka ɗiba sai a je a hala in aka hala sai a je a sa shi a wani abun nan in suka hala da kemikal ɗinsu sai a sa a cikin wata sai ya bada ɗa eh to yanzu haka zo wannan maniyin wane da wane an sa a cikin wata ita ta haihu to waye uwar yaro a tsakani to yanzu an ce sun samu na'uran da akwai robot wanda a cikinta za a sa zuwa wani lokaci amma sai dai sun yi gargadi sun ce akwai wani abu guda Allah yi gata malam kaga irin waɗannan da ake haɗa su mafiya yawa sukan fito wawaye ne sai kai ta fama da yaro dama ya akwai bambanci tsakanin tsarin Allah eh to in mutum ya fahimci wannan to akwai lokacin da za a zo a samu ita matan tana son ciki alhali su ma'auratan akwai mai matsala sai a ɗauko maniyin wani ƙato a sa mata eh idan aka ɗauko maniyin wani ƙato aka sa mata a cikin cikinta, kenan sai yaro ya zo ya samu to wannan yaron waye ubansa. Mijinta ko wancan ƙaton. To akwai abin da yake technology ne ya kawo amma kana kawo wa malaman musulunci. To akwai nazarin da za su yi sai su yi wasu tambayoyi. To daga nan abin zai tsallake ko kuma an karya shi gaba ɗaya kwarai da gaske. وهذا القسم من الإجماع wannan kismi na ijma'i a sukuti wa kafihi khilafun bainal ulama akwai malaman da suke ganin akwai khilafa fa minhum man tabara a cikin su akwai wanda ya lura wa minhum man radda a cikin su akwai wanda ya ce a'a saboda me saboda in shugabanni suka shiga ciki shine yake da matsala yanzu Allah ya gata mala haka ce ana taron limamai limamai dukansu a fada sai ana son haɗe dama an gama shiryawa sai aka ce ma wani malami ya yi magana sai ya fitar da wani abu ya ce duk limamai mun yi kaza yanzu misali kai kaɗan ka sai ka kalli wannan ka kalli wannan kaga kowa ya yi shiru yanzu kai kaɗai a fada za ka ɗaga ai kana daga hannu kana abin nan za ku koma shaga mu misali kenan to shi yasa wasu malamai suke ganin a dubi situation din yawwa to wannan fa fada to ko a gaban gwamna ne wani lokaci haka ke samu zai tara malamai ya ce to mu abu kaza ne muke so kaza dama riga an shirya zai ga wani babban malami ya tashi ya ce ai ranka shi dade gwamna duk wannan abu haka musulunci ma ya goyi baya saboda akwai lalura akwai kaza akwai kaza kai sai ka duba ka ga malam wani gashi yana zaune malam wani kowa ya yi shiru kana magana ka ce baka yadda ba to kana tunani ana gina maka masallaci ba za ka kammala ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك